له فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم يا إنا ماتا ga Dalla Ishaq garin gamawa da mai masaukin bakinmu uwa Sheikh Yusuf Usman Kofa liman wannan masallaci kuma jagoran wannan da'awa a wannan guri da waɗanda suke taimaka masa a wannan mu'assasa a masjid al-ansar mai gini kano nigeria da sauran manya-manyan baki da ba zan iya ambatan sunan kowa ba da yan agaji maza da mata da ɗalibai wanda suka zo suka yi wannan program kuma muka haɗu a wannan wuri don girmama su dukan kusanninku da zuwa dalai maraba da haduwa a wannan fili na taro na musamman da aka tanade shi don girmama waɗannan bayan Allah iyayen mata a wannan rana mai albarka na farko ina addu'a ga malam da ya fara buɗe mana da kalmomi masu tsada da wa'azzuka tun a hanya nake ta jiyo muryarsa daga nesa Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah kuma ya ba shi juriya da haƙuri, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka da basira. Wannan guri na Masjid al-Ansar da makaranta da ake ta da'awa ga shirin kaɗan ne, amma dai alherin sai yana da yawa Allah ya faɗaɗa mana shi, kuma waɗanda suke jagorantarsa Allah ya ƙara musu ikhlasi, Allah ya ba su haƙuri, Allah sa su mutu suna aikata aikin. abin da ake so a tattauna a kai shi ne maudu'in da yake da alaƙa da abin da aka yi na farko daga cikin manufofin wannan gini wannan wuri shi ne da'awa to ita da'awar muna so mu zamanantar da ita daman 'yar zamani ce to amma muna so mai amfani da hanyoyi na karantarwa na zamani da kuma method method da asali muktalifa dabaru da ake koyar da dan adam a isan masa da sakon Allah ku gane cewa ba iya bude littafi a karantar da mutum hadisi ko qur'ani ba kadai shine dawa ana duba rayuwar dan adam wani bangare ne yake da rauni a taimake shi ma da awa ce yanzu wannan zuwa da kuka yi kuka yi program na wata uku na tabbatar dutsiya ne kafin wata uku nan ta kare ne insha Allah an ce muku Allah ya ce annabi ya ce a ciki sannan kuma an isa muku da wani sako na Allah a cikin wannan sana'ar da aka koya muku kuma an koya muku sana'ar da za ku rayu da ita duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ba manufar mu ne kawai mu ta koyar da mutane mu ta wa'azi mu ta jan aya da hadisi ba ba tare da mun lura da at-tanmiyal bashariyya ba abinda ake nufi da tanmiyal bashariyya yaya zaka gina dan adam ba wai gina ruhinsa kawai da karatu ba kawai a'a ka gina masa gangan jikinsa ta hanyar abin da zai taimake shi gina ruhin ya samu abin da zai ci ya samu sana'ar da zai rayu da ita sannan ya samu abin da zai rufa wa 'ya'yansa marayu da ke hannunsa abu na uku dolen ku ne yanzu nan waɗannan ɗalibai ku ji kuna da alaƙa da wannan wuri saboda ko ba komai dai wannan guri ya dubi wani bangare na rayuwarku ba iya aya da hadisi ba ba iya saka niqabi da hijabi kawai ba ba iya karanta qur'ani ba kawai a hadda sana'a ma an koya muku abin da zai taimake ku ku shiga aljanna don haka ku sani cewa wannan program fa mun yi shi ne don ya taimake ku a duniyar ku duniyar ta zama tsani da za ku shiga aljanna wallahi inda muna da abin da ya fi wannan za mu yi muku shi ninkin ba ninki kuma wannan abu wanda muke cikinsa shi ne abin da musulmi ya kamata su rinka yi masu da'awa kuma shi ne abin da masu kuɗinmu ya kamata su rinka yi iyayen marayu ne waɗannan mata matan aure ne masu rauni ko tana da miji ma miji yana da rauni ‘ya'ya sun yi yawa larurar rayuwa ta yi yawa ana rikici da namiji yau akan kuɗin magi ana rikici da miji yau akan kuɗin askin yaro yaro ya zo ya ta miki kuka in ba ni kuɗin break baki da shi da girmanki amma girmanki ya zama ya sauka saboda baki da naira hamsin ɗin da zaki ba wa yaro je ya sai awara a makarantar islamiyya saboda baki da hanyarta wallahi akwai matar da na sani take cewa wallahi malam wata guda yake sharewa cur naira taro mai gidana baya bani kuma taro baya shigo mini haka nake ɗaukan wulaƙanci yaro ya zo ya gama kukan da zai akan alawa da ya ji ana sayarwa a waje sweet milo da ake sayar ta ce wala baran iya siya masa ba saboda ba da sana'a ban isa ne wa yaro tsawa ba saboda ba na iya bashi komai to shi yasa da awar ta ce bari ta duba ya za ta inganta rayuwarku a gidanku na aure ta mutunta ku ta kimanta ku amma yau ku duba yadda masu kuɗinmu suke kashe kuɗi akan abubuwa na neman suna yanzu littafi ne wani ya rubuta littafi kaddamar da littafin kawai ba da taimakon littafin wajen biliyan goma sha aka tara mu biliyan biliyan in an ce biliyan miliyan ɗaya sau dubu mutum kaɗai guda ɗaya kuma duk kuɗaɗen da suka fi yawa a kano ne aka tara su a cikin biliyan goma sha ɗinnan biliyan sha uku duk daga Kano suka zo wajen biliyan sha shida ko sha biyar ko sha kaza duk kanawa suka ɗauka suka bayar a lokacin da ga irin waɗannan makarantun islamiyya ana samun iyayen marayu ba su da abin da za su ci amma laifin wannan abin yana da alaƙa da addini in dai abu ka ce addini ne in ka saka Allah a ciki to haka za a zuba maka ido a kyale ka ba wanda zai taimaka to amma ba za mu daina yi ba a hakan din a talaucen za mu rinka yi ta fafatawa kuma dan kaɗan din shi muke nema Allah sa albarka ba ma bakin ciki wa kowa da abin da ya samu kwata kwata amma kuma muna faɗakar da mutane su yi abin da ya kamata ya fi dacewa Allah gyara halin mu iyayena mata sana'a a addinin musulunci abu ne na yi kuma abu ne wanda yake yana da asali yana da tushe kafin nan ina so na miki shimfiɗa akan muhimmancin sana'a ga ɗiya mace musamman zan alakantar da shi da wannan zamani ina so ki bani hankalinki ina so ki bani tunaninki ina so ki nutsu akan abin da zan gaya miki bayan imaninki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sallaki da azuminki da ibadarki da iliminki in kina son zaman lafiya a rayuwarki to ki kama sana'a wannan maganar haka nake gaya wa matata haka nake gaya wa ‘ya'yana mata don su ne abin tausayi na rantse muku da Allah duk macen da bata nemi rufawa kanta asiri a wannan rayuwa ba wallahi sai an ja ta a ƙasa ki rufa wa kanki asiri ki koyi sana'a mazajen nan da kike gani yawanci mutuwa suke su bar ku kuma ki tsaya ki yi tunani ki gani wancan mijinta ya faɗi ya mutu ya bar mata ya'ya bakwai a gidan haya kafin yayi wata uku a cikin ramin kabari an turo musu notice an ce mai haya ya ce ku bi da ya'ya bakwai ubanta ya mutu uwarta tana zaman rashin miji ita ne ma take taimakon uwarta ta take ciyar da ita ko take taimaka mata wancan yayanta ya balla kaza wancan yayi kaza ba ta iya komai ba gashi an zo an bata notice an kore ta dangin miji sun isa dauki yayan da miji ya tafi ya bar miki ina so in shaida miki yau idan kika mutu in mijinki ya mutu dangin mijinki ba za su rike miki yayanki ba ke za ki biya wa yayanki kudin makaranta ki tashi daga wannan baccin da kike yi ki tashi daga zaman miƙe kafa tunda Allah ya baki lafiya ya baki babban jari na rubawa kanki asiri karki tozar ta kanki tunda na Khadija ta tashi ta yi sana'a bata zauna ba ban ga dalilin da wata ƴa mace a cikin ku za ta kwanta tana bacci a gida ba Daka daga cikin amfanin sana'ar ƴa mace a yau akwai fita daga wulakanci da kaskanci daga hannun namiji kuma ba sai na muku karatu na muku sharhi ba kun san halin mazan wannan zamani daga cikin su hadda ni a ciki ni ma namijin wannan zamani ne ba ma san bani bani muna rikici da matan mu akan bani bani duk matar da kullum bani kin ga dai malam ne mai wa'azi ko kuna ta gabbara in dai za zo bani bani ce wai ke kan kullum sai na baki saboda ni dan adam ne amma duk matar da take tana da dogaro da kanta kin ga ta dan sarrafa wani abu wata ran dawo gida daga wasu kwanuka a rufe haka in bude daga wannan abubuwan a giggin da ya haka ashe ya'yan kaji ne suka sha gashi da suya ni kuma na san ba ni na siyo ba kake ga yadda za ta samu matsayi sai ki ji ina cewa haba wance ai shi yasa kika ga wallahi ina jin daɗin sha'ani da ke yaya aka yi sana'a ta yi aiki ta yi ko ta yi wani abu a cikin aljihunta ta yi mini ka bude wani kofi ka ga wani abu mai dan sanyi haka an gyara maka abubuwa ko ka ga matarka ta ci kwalliya ta yi ado ka duba ka ga ba kai ka siyo wannan kayan ba daga ina dabarunta da ikominta wallahi sai an fi zaman lafiya da ke wannan kuma ina ga miki ko ke ce matar Yusuf Usman ko ba iyayen iyayen da'awa da tijara kenan shi ma yana so ya ga an daga masa kafa a gida ballantana iri na dan albashi ku kula da kyau fa kuna fahimtar karatu na ko ba na so ku wulaƙanta ba na so ku kaskanta billahi azim wannan tarin ƴaƴa da waye da ake da su tsara musu lokaci shiga sana'a karki yadda da wulakancin namiji karki yadda kuma albarka Allah yake sa muku ɗazu malam yake wata magana sai ya tuno da wani abu ya tuno da ni wani abu wallahi akarmaka Allahu ina sane da naji kana cewa matan Madina a lokacin da kuke karatu yawanci sana'ar su kiwo to ai malam mu malam din iyayenmu da kakanni da duk gidan da kaje zaka samu mata gidan tana kiwon kaji tana kiwon agwagi tana kiwon tattabaru ko ba ka bane ba akwai mai mai daure akuya akwai mai daure rago ki ga mace tana kiwata rago da dusar abincin gidan mijinta in babbar sallah ta yi ta sayar ta karɓi kuɗinta ta yi ɗinkin sallarta ta sai auroren da komai yanzu ku duk zuciya ku ta mutu ko agwagwa ɗaya ko kaza ɗaya ba kwa kiwatawa ba ku da sana'a yanzu amma ni ɗinnan da nake muku wa'azi wallahi na san lokacin da mahaifiyata kun san sana'ar uwata wallahi tana kiwo uwata tana kiwon tumaki a gidanmu na ga ana kiwon kaji na sha yanzu ina iya tunowa lokacin da ake bina ana duka na saboda na murkushe wata kaza ina yaro kuma yanzu haka a gidanmu wallahi ina tuno a kurkin kaza na uwata kuma kullum da sami mahaifiyata koko take sayarwa tana sai da koko layi kun ga layi ko kwano kwano na koko na makota da ake sai da koko dai kunu dai da koko koko din gero layi layi layi ake tun asuba mahaifiyata take tashi ina tunowa a yanzu haka gashi nan lokacin da take hura wuta ina tuno yata tana nan a raye bata mutu ba lokacin da ake dora mata gero a ce ta je ta kai injin markaɗe ta markaɗo ina tuno lokacin da mahaifiyata take tatar koko ina ganin lokacin da babana ya dawo ta dakata ta kai masa abinci ta zo ta yi tatar koko ina ganin lokacin da muke ɗiban kamu muna wasa da shi muna yara wallahi azimu ina gaya muku da saboda rayuwar da muke ciki baba na dan kasuwa ne mahaifiyata mai sana'a ce ina gaya muku a kaina ne saboda tsabar sana'a da take da kuɗaɗe suna ɗan zirga-zirga ba sai mun tambaya ba ma da mun ga ɗan ɗan fitti ko ɗan biyar ko ɗan hamsin a lokacin sai mu ɗauka kawai mu je mu sayo alawa ba fa sata bace yawa ai to ɗauke ɗauken yara sata ne ha yaro ya ɗauki kayan uwarsa ce ya yi sata A'a. yalwa ce yawa malam Allah malam ba ni mutafa Allah ya saka da alheri ai ka san akwai mutane marasa kirki yanzu wani sai ya yanke ya ce ai malamin ya ce shi ma da barawo ne yana yaro to ina so in gaya miki yanzu da da ba ta sana'an nan zan samu abin da zan dauka ban taba ga mahaifiyata tana rikici da babana akan kudin cefane ba amma yanzu Allah ya jarabe mu da matan zamani matan zamani in za a aure ka rigar ka ake kallo in za a aure ka gidanka ake kallo mace tun kafin ka aure ta kana bata ta shigo gida sati daya ba ni wata daya ba ni ta dauki ciki ba ni ban kudin haya ban kudin au ban kudin adede tsawo ba ni kaza kin yana son ki wallahi sai ya ji kin fita a zuciyarsa saboda yawan bani bani malamai suna gaya mana cewa shi dan adam da kuke gani idan kullun ƙasa za ki ɗauka kina bashi kullun ya zo ki ɗau ƙasa ki bayar gobe ma ya dawo ba ni ƙasa ki ɗibi ƙasa ki bayar jibi ma ta dawo ki ɗibi ƙasa in ya dawo ranar za ki ce wai don Allah kullun sai na baka ƙasa ce fa kika ɗauka kika bayar da haka iyaye na mata ku yi sana'a don ku huta daga wulakancin maza ku yi sana'a ku huta daga takaicin maraici hajiya da ke niki ki tuna lokacin da Allah ya kiyaye ba fata nake miki ba ranar da wannan mai gidan naki zai kwanta ya bar miki waɗannan yaran ki tsaya ki rufe idanki cikin dangin mijinki waye zai iya ɗaukar nauyin yayanki ki tsaya ki yi tunani a masallacin unguwarku waye zai iya ɗaukar nauyin kuɗin makarantar yayanki kwamiti kwamiti na unguwarku waye zai iya ɗaukan nauyin kuɗin hayar da za a biya miki da ke nake ki tsaya kiwo kanki tunani yanzu ki duba tsohuwarki da ta tsufa ki duba babanki da ya tsufa da ƙannanki da danginki da ƴan uwanki zai ji ko kuwa da kulawa da jikokinsa bayan mai gidanki ya mutu Allah ne ya rubuta cewa ki zauna baki sana'a to daga cikin abin da yake kashe mana aure yau mata suke tozartuwa da wulakantuwa a hannun mazajensu suna raye kafin su mutu shine zaman kashe wando wallahi cikin hanyar da namiji zai rena ki iya reni idan ya ga baki da abin da yake sarrafawa Allah idan ya zama kina da wannan keken da zaki iya burga wannan a wata wallahi idan Allah ya miki nasibi zaki iya tashi da dubu talatin arba'in naki namijin wannan zamani zai zo miki yanga kuma ki masa abinci ki masa komai da komai kuma ki dinkin ki samu abin da zaki rufa kanki asiri yau fa mazajen ku fa kudin islamiyya fa ba sa iya biya amma ya iya saka kudin data a wayarsa amma an koro ya'yansa daga islamiyya a tara miki bagin ciki da bacin rai wata ta ce ba ciwon da yake damuna malam irin na je islamiya daga wacce ta ɗauki niƙabi na dubu uku da ɗari biyar wacce ta ɗauki wani gyale na dubu biyar wacce ta ce a bata takalmin 'ya'yanta na dubu bakwai wancan ta ce kaza ta ce haka zan ga ƙawayena suna ta ɗauka su zo suna biya ta ce ni kuwa duk da na kuskura na ɗauki wani abu na je da shi gida na farko ba da sana'a na biyu kuma zan ci uban wulaƙanci kwana zan yi yana zagina yi ya ce ba isa ɗauko masa bashi ba amma da kina da yadda za ki yi ma to in ma ciwaciwar kuɗin cafane ne ma da aka ce ku yi to yanzu ma ba sa ba da ma na cafanen wadatacce inda ma suna bayarwa ai ka ɗan samu abin da za ka ɗan reraya ko yaya ko ba ka bane ba wai wata wai take mun fatawa wai haka rabu kallawo a cikin kuɗin da camadan da ake bayarwa yana ba ni dubu biyar kuma ina samun ranar ɗari bakwai ɗari takwas malam biyar masa na ce ashe baki da hankali namijin wannan zamanin za ki mai damar filin safari ba ki da rabuwa shi kin gaba sayan hodar ki ne kin gaba sayan turaren ki ne kin gaba biyan kudin kizo ne kin gaba samun kudin guziri da in kin yi baki za ki taimake su da shi kin gama tara kudin tara da zaki ba yaro kin tara kudin niqabi in kin gani a kudin a makaranta kin gama sayan takalman sawa da zaki miji kwalliya kin gama tara kudin data a wayar ki ne to dan me zaki mai mai 800 700 soke kayan ki aljihu kai da kai da kaya duka mallakar waye shikenan Allah muku albarka don haka ni na san hanyoyin da mata yau suke samun rufin asirinsu in Allah ya taimaka mai gida yana ba da ɗan nace faɗe mai ɗan kauri a ciki ake samu a ɗanyi dabaru namijin wannan zamanin da ake rikici da shi akan man shafawa ya ƙare ba zai sayo ba to shi ne kuma kuɗin cefane ya saura zan biyar maka ai zan ce mai gida al'amura sun tashi kai ka san al'amura sun tashi da haka ya kamata ka ɗaga farashi ina fatan kina fahimta to amma duk da wannan Allah sa kina da sana'a kina da aikin da zaki to da kin huta abu na ƙarshe akan wannan babi duk matan da take sana'a to in Allah ya sa da kwaga tana da daraja da nauyi a idan ƴaƴanta sama da wanda bata sana'a bata komai saboda me Allah da zaki fita kunya a hannun yayanki yaron wannan zamani baki isa ki hana shi shan agwaluma ba yaron wannan zamani baki isa ki hana shi sayan awara a waje bayan ana yi yaron wannan zamani baki isa ki hana shi shan alawa da minti ba yaron wannan zamani baki isa ki hana shi sai masa dan takalmi kito da ya ga abokinsa yana sawa ba uban wannan zamani kuma bayi da lokacin da zai baki kudin tarin yaro kudin alewar yaro kudin wane ne din yaro kudin me ba yi da lokacin da zai miki wannan kuma kun san wai bahaushe yana cewa wai ido wa kare na ido wa kare na to kullum idan yaron ki ya ɗebo larura wa yake ɗorawa uwa da aka zama bai kama ki ba abu na biyu gabar zance na biyu shine ya isa haka ba cewa ne a wata laccan ba ya isa a saurara ai ku kuma tsiyar ku in an taba abin da kuke so sai ku ta kamar yayan kaji yaka yaka yaka yaka in daga dama yanzu duk sai na sa ku kuka to ku shiru akwai inda zan taba duk in gigita ku jikin ku ya sanyi gaba daya abu na biyu bari mu dan taba tarihin matan manzon Allah na na Khadija da kasuwanci hajiya da ke nake kin san akwai wasu mazaje masu kuncin ra'ayi da kuncin tunani masu hana matansu sana'a da su nake miji abinda shari'a ta ce ya ɗauki nauyinki daga sama har ƙasa da cinki da shanki da kayan kwalliyarki da adanki da larurarki da bukatunki yau da gobe ke kuma Allah ya ɗora miki ki masa da'a ki masa biyayya ki masa ladabi ki kula masa da ƴaƴansa da tarbiyar ƴaƴa mu gaya wa kanmu gaskiya ya ku duniya Allah shine shaida yau maza ba sa iya ɗaukan nauyin matansu da yawa daga cikinsu da masu addinin su da marasa addini dama ba a ma magana mara addini a saurara fa to tunda ba za ku iya ɗaukan nauyin matanku ba ku nema musu sana'ar da ta halatta a musulunci a shari'a wanda ba zai taɓa kimar aurensu da addininsu ba ku ba su dama su saya su sayar ku ba su dama su yi sana'a a gida ku ba su dama su juya taro da kwabo ba wai dan Allah ya wajabta musu sai sun ɗauki nauyin wahalhalan auren da suke yi ba, a'a, alal aƙalli don ku sama wa kanku sauki wallahi ina muku rantsuwa ba ku ina ba shi rantsuwa idan mace sana sana'a amfanuwar da mijinta zai rinka yi da kuɗinta ya fi amfanuwar da shi ita matar za ta yi da kuɗin mijin idan yana wata harka da yawa daga cikinsu mace ce take iya zuwa ta kashe dubu kaza ba za ta gaya mai gidan ba mace ce take iya zuwa ta je ta yi wa yaron ta hidiman naira dubu kaza uban bai sani ba sai dai ya gani a jikin yaran amma namijin wannan zamani da yawa abu na dolen dolen su ma ba su fiye yi ba ballanta na kyautatawa yau ba dai abincin ci ne da sha da abin nan ba to wa yake iya ciyarwan ɗari bisa ɗari maleji yake akwai wata ɗaliba a nan uwar Allah sa ta zo karatun nan nan ta zo ta same ni shi malam Yusuf ya sani ya san kes ɗin ban da lokaci na ce saurare ta ina jin shi ma abun ya fi ƙarfinsa ne ya dabarar da ya an gida mun ita wata ran sai na ganta a makaranta da ta je ta fito min da yaron jariri da take shayarwa yadda kika san irin ciwon kanjamau ko wani bala'in ciwo yaron ya bushe ya lalace tana cikin bayani ta ce malam ka ganni nan kashi ne gaba ɗaya a jikina na ce tana ƙoƙarin yaye hijabi na tafiye ai ita wai ta gaskata mini abin da ta faɗa ta ce malam babban abin da ya kawo ni nan ka haɗa ni da ɗalibinka na je ya yi iya ƙoƙarin da zai yi amma abin da ya kawo na malam yunwa ta ce wallahi tallahi mai gida na horon yunwa yake mini ta ce wannan yaron bai da zazzabi bai da ciwon komai ciwon yunwa ne a jikinsa in ya faɗi ya kwanta baya iya tashi sai na mirgina shi ta ce nonon gashi a bushe yake karkab ba yaye shi ne ba babu ruwan nonon ta ce amma mai gidana yana da sana'ar da yake zuwa yarana suna zuwa su je su ga ya sa an yi mai odar shinkafa da miya da kafar kaza da cinyar kaza kai baya shan ruwa haka sai na lemo kin san me ya faru malama a gaban mijin take fada tace in ƙarya na masa gashi na gan shi dan bulbul da shi ita kuma ga tunan da kika ga tsintsiya a bushe daga cikin shawarar da na bata tunda Allah ya jarabe ki ya tara miki yaya in kika fita kika bar gidan nan ga shegiyar rama ga wahalar yaya ba za ki auru ba ba za ku ce wallahi ba ai haka abun yake yanzu kosasshiyan ma wanda take bubul bubul din ma ya ta samu shiga ballantana busasshiya da yunwa ta kwantar da ita nace sana'a zaki kama wannan yake nuna ashe akwai mazajen da ba sa ciyarwa ba sa ɗaukan nauyi to duka yana daga cikin manufar wannan markazin ansar ta ce bari ta gayyato ku ta koya muku sana'a don ku iya zaman aure ku yi rayuwar sunna yanzu wannan kamata ya mazajen ku su zo su ba da tukunci amma wata yanzu mijinta bai taba bin layin masallacin nan ba da haka ku yi sana'a don ku huta da wulakancin rayuwa akwai auren da ba zai mutu ba akwai auren da ba zai yi ki kashe shi ba dole sai an yi haƙuri saboda in kin kashe auren ina za ki je gidan mijin ba daɗi gidan mahaifiyar ba daɗi gidan uban ba daɗi ki je ki ta rikici da ƙannanki da yayyanki amma me zai baki kwanci hankali a gidanki nemi yar sana'a ko da gyaɗa ce kina toyawa kina kasawa ana zuwa ana saya Allah ya miki albarka ciki nana Khadija mata annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganta ya san nana Khadija ta shahara da kasuwanci ne idan gadarar ustazanci ake ji da imani an kai gidan annabi idan tsoron Allah ake ji an kai nana Khadija to nana Khadija bata zauna haka ba neman kuɗi take na gaske tana cikin manya-manyan 'yan kasuwan zamaninta kuma matar aure ne kafin annabi ta auri maza biyu tana kasuwancinta bayan manzan Allah ta aure shi nana Khadija kai annabi yayi wa nana Khadija aiki a cikin harkar kasuwancinta ya ɗauki kayan matarsa kayan nana Khadija ya loda a raƙumi ya tafi ƙasar Sham babbar 'yar kasuwa ce ta irga masa kaya a lissafa a je a sayar ya ci riba ya zo a raba riba ya ɗauki nasa ta ɗauki nata don Allah don Allah kun san daga cikin sirrin da ya sa manzan Allah yake sunna na Khadija akwai dogaro da kai ina da dalili manzan Allah ya faɗa a cikin hadisi wata ran aka ɓata masa na na Aisha ta zo wata rana ta jefa annabi magana saboda manzo Allah da an tashi magana sai ya ce Khadija Khadija Khadija abun naku na mata ya taba ta ai an san shi ko abun naku yawwa kunya ku nake ji ba zan iya faɗan kalmar ba abun naku na mata ya taba na Aisha sai ta zo ta manzo Allah wai me ya ka damu da ambatan wata matar da ta riga ta mutu ba Allah ya canja maka wacce ta fi ita ba wa take ga annabi wannan nana Aisha abin ne ya soke ta saboda idan an zo magana sai yana da Khadija idan an yanka dabba sai ya ce a dauka a kai wa kawayen Khadija idan an yi wata bakuwa tsohuwa ta zo ta yi sallama sai annabi ya ce Allahu akbar Allah ya ji ganna na Khadija wance sannu da zuwa ya ce kanar tuzakkiruna bi ayyami khadija wannan tsohuwa tana tunatar da ni rayuwar da na yi da a cikin kwanakin da na rayu da na na khadija ashe na na aisha abin yana bugu bugu ta ce ba Allah ya canja maka wacce ya fi ta bi da ba manzan Allah da ya juyo kan na na aisha ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fi ta ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba yace ta taimake ni da dukiyarta a lokacin da kowa ya zuba min ido ta agaza mini ƴaƴana duka a wajenta na samu kaza kaza kaza yi ta faɗan falalan na na Khadija Ana Aisha sai ta yi shiru ta haka Ana Khadija tana da matsayi ko ba ta da matsayi to wallahi inda da lokaci da na ba ku labari irin taimakon na na Khadija da dukiyar da ta taimako take taimaka dan adam da arzikin da Allah ya bata gidan annabi kun san cewa har asusu suke suna a gidan manzo Allah kun san mata annabi suna sana'a akwai riwaya da ta zo aka ce nana Aisha tana asusu nana Zainab tana asusu a idan ba ta asusu ina ina tunda take asusu ina take samun kuɗin aka ce suna yan dabarun su na samu nana Aisha ita ɗabi'ar ta tarawa take sai kuɗin ya taru sai ta tara miskinai duk sai ta raba musu ina yanda ake yi a gidan attajirai a sa mutane layi ana ba sadaka malama haka matar annabi take nana Aisha ke yanzu ke ga hijabi ga niqabi ga safar hannu ga ta kafa ahlus sunna wal jamaa ga tsoron Allah amma sai ki shekara baki bada sadaka 300 ba me yasa ke ma neman sadakan kike yi yanzu ko dan koyi da nana Aisha bai kamata ki mata sana'a ba nana Zainab binti Jahish ita kuma kin san me sunanta ummul masakin uwar miskinai ita kuma duk abin da ta samu kawai hannunta baya iya riƙe abu tana samu sai ta bayar tana samu sai ta bayar tana samu sai ta bayar ke yau yanzu gashi nan yunwa ta kusa halakar da ke abun wulakanci goma da ɗari ya haɗu da ke kin rasa inda za ki sa kanki da haka kar ku zauna haka ku je ku yi kasuwanci ku nemi izinin mazajen ku nemi sana'a ku yi mai toyawa ta toya, mai dafawa ta dafa, mai kasawa ta kasa, mai sayan atamfofi tana sayarwa ta sayar, mai sayan niqabi tana kaiwa ta sayar, mai yin kayan yara, mai yin tawul, mai yin kayan ulu, mai ɗinki, mai wane ne, dukan ku ku je ku yi Allah bai haramta muku ba kuma mu da awan mu ta ahlus sunna bata hana mace ta je ta yi sana'a tare da yadda da amincewar mijinta ba kiwon kaji ne wata sana'a ne na yau da gobe wani kaza kaza da sauransu ai na sha tara mata na in ce musu ni fa ni fa na gaji da bani banan nan ba kai kake wa'azi ka ce a taimaki mata ba nace to ba na taimakon ku sau ina ba ku jari kuna cinyewa wallahi malam sai in ba da jarin sai a cinye sai in ba da jarin kuma garin to a zo a rikice ma sai a ce ayya abubuwa sun maka yawa baka bayar ba fa kuma wallahi na san na bayar in sabilillahi na ce to ni ina ga maganin ku makaranta ta islamiyya zan bude kowa in bude mata aji ta je ta nemi na kanta ba dan samu sauki fi sabilillah wannan duka a rayuwa abubuwa sun yawa in dai mata ka bata dan sarrafa wani abu ai kai ma zaka ji abun gajiyar ta maka yawa wallahi wai yaro karami dan karami yaro mai dan zuwa dan nazari sai ya zo ya tsaya maka da yar jakarsa baba ma na kudin bread haushin wannan abu nan na ce tafi gurin tsohuwar ka da baka ita ma ta zai turo shi je ka gurin baban kai baka kudin bread to dabarar da nake yi zai in zari dubu biyu sai in ce kaga dai dubu biyu ko sai in ce in ba wa uwar ce gashi nan na wata uku ne na gama bayarwa to ai yaro ne karami shi zai dauka wannan wata uku dubu biyu za ta kai masa kin ga ai na dan yi dabara ne ma na fita ko ba ka bane ta san dabarar da za ta yi amma fa ba fatawa na bayar aje ai a haka ba yawa kanta a bada dubu talatin yawa amma ni tun da almajiri ne ban da hali na ba da dubu biyu a wata uku aikin da na yi kokari amin mutumina Allah ya sa albarka abu na biyu da zan rufe da shi a zan kawo maganganun magabatanmu na kwarai da suke zabarar da mu akan mu yi sana'a don ku gane aƙidar tamu ta ginu ne akan neman na kai ɗaya daga cikin su akwai wanda ake ce da shi Yusuf ibn Asbab wata rana kunna kunna kunna kunna malam agaji yusuf ibn asbab ya gaya wa shu'aib ibn harb Allah musu rahama gaba daya yace a sha'arta anna talab al-halali fariida yace baka san ba cewa neman na kai neman halal farilla bane abinda nake so isa muku iyayena mata malamai sun gaya mana cewa zagewa mutum ya nemi halal ɗinsa farilla ne, yin ɗinki, yin sana'a, yin gumba, yin cincin, yin ƙuli-ƙuli, sai da man gyaɗa, sai da kaza, sai da kaza, duk sana'ar da zaki na neman halal, wannan farilla ne dole ne ɗan adam ya rufa wa kansa asiri. Zan zo kawo misalai na annabawan Allah da ba su zauna a haka ba sai da suka fita suka nema. kun ga wannan malamin da yake gaban mu kun ga wannan shehunmu ne ko kun ga babban malamin nan ko wallahi da zan ba ku bayani akan fafata wanda yake wajen neman na kai bayan fa matsayinsa na babban malami a garin nan a ƙasar nan kun san cewa yana kiwon kifi wannan malamin yau in kun je gidansa yana da manya-manyan kifi yace mu malam duk da raina ya baci na ji ba daɗi sai in je in kamo kato guda ɗaya a gasa min shi ko a soya in shiga daga cikin gyara kaya shi yasa duk mun yi furfura amma shi har yanzu kun ga lafiya lau kalli bambanci duba duba haɓa ta duba tasa yana sana'a yana noma akwai ayyuka da yawa na neman na kai da yake yana kiwo shek ɗinku gashi ballantana ni kam jiyewar haka ma ina gona don wallahi da ba don wannan lakcar ba ina tabbatar muku yanzu dinnan shek da ina gona ta a yanzu dinnan nayi nayi in sullube malam yusuf ya takura min amma yanzu nan dinnan direba na da muke ɗiban taki za mu je mu zuba a gona ce malam yau ba za mu je wani ce yau muna nan muna fama da wasu ɗalibanmu wallahi da gaske nake muku ba da wasa ba in in kika ganni a gona ba za ki gane ni ba ƙwarai ko shekaran jiya wannan hannun nawa ya ɗebi kashin awaki ya ɗebi taki na zuba shinkafa na sunkuya na gyara shi wannan malam yusuf usman kofa ya sani ya san ni waye a cikin masu noma in kaka ta yi ya san yana zuwa ya ɗebi kayan amfanin gona na ya sayar min in ba da account number kawai sai dai in ji ɓururum ɓururum ɓururum malam ma ya ce ya shaida malam banan Allah ya sayar da malam Yusuf ya tuna min zakata ta shinkafa kana ciki amma fa kai ma an ka zo zakar kifi ina ciki wato ina so in shaida muku mu da awar mu ta halin sunna ba magana ce ta faɗan baka ba Allah shine shaida wannan maganar da nake gaya muku wallahi muna yi ni ma'aikaci ne na gwamnati malamin makaranta ne a jami'a ina koyarwa ina da albashi na amma kuma ina noma ina sana'a kuma duk abin da naga in na ɗauka na kasa na siyar ko na siya na ajiye zuwa wani lokaci zan samu kuɗi to ina yi kin ga dai ƙarshen wa'azi kenan ko to zauna a gefe a barki a bakin titi abubakar mirwazi Allah ya masa rahama yake cewa yace samitu rajulan yaqulu li abi abdullahi rahimahullah naji wani yana ce abu abdullahi yace inni fi kifaya ni dai alhamdulillah ina cikin rayuwa ta yalwa da wadata daidai gwargwado sai malam ya bashi shawara abu abdullahi yace ilzami suqa tasil bihi rahima wata'udu bi wata'awwad bihi yace duk wadatar da kake ciki wannan ba su ne malaman addinin musulunci yace ina so in shaida maka ka lazimci kasuwa ka lazimci sana'a ka rinka sada zumunci da sana'arka idan ka samu a cikin ribar da ka samu ka taimaki dangi ka taimaki dan uwa yace wa ta'awwad bihi ka saba da zuwa kasuwa da saye da sayarwa sai wani ya zauna ya ce yana jiran ta annabi sai mutum ya zauna ya kashe zuciya ya ko hula ba zan saka ba ya ki mai dubu riki da yake gabatan aure da suka tara kuɗaɗe tana ɗinkin hula mai duguri jaki jaki ne jaki je ki ga mata da suke yin kuli-kuli karago ana odarsa ana kaiwa har ƙasar waje karago kuli-kuli tirela tirela malam taimake ni haka ne ko ba haka bane har saudiya mace take tafiya da kudin kuli-kuli je kiki je ki ga wasu mata da suka waye a cikin gari tana da kaji sai ta zuba kaji wata uku ta zuba kajinta in ta zo gidajen hotel gidajen abinci har zuwa suke suna layi roba guda ɗaya za ki samu irin roban nan ta ruwa da ake tara ruwa ana bayan bulo guda ɗaya za ki nemi izinin mai gidanki ki tara kuɗi ki siya sai ki kiwon kifin dubu ɗari biyar a cikinsa je ki je ki ga wasu matan da suke noman dankali a bayan gidansu da buhun siminti buhunan siminti take samu guda ɗari biyu ɗari uku ta sa a ɗebo mata ƙasa a sa mata taki na bola ta ɗauko irin dankali ta shuka ta yi ta bashi ruwa matar aure kiga bayan yan watanni ta zo tana ɗiban buhuna na dankali kuma ba a gona ta ba a komai ba a cikin gidanta ta wannan noma je ki ga matan da suke sayan babur a daidaita sauri tana zaune tana da babur ɗinta kullum ana kawo mata balan ɗin dubu biyar kina zaune duk salatin da zaki da zikirin da zaki da waye din da zaki namijin wannan zamani fa ba lalle ki iya samun sa ki ji dadin auren nan ba wallahi muna muku wannan wa'azi ne saboda ku zauna a gidan aure ku samu mutunci kawai na so ku yadda da ni cewa mazan yanzu ba za su iya rike ku ba duk da maza ba sa son wannan karatun da yawa saboda ba sa iya yi ne rayuwar ta canja idan magabatanmu za su ce ka saba da zuwa kasuwa don ka rinka sada zumunci da kasuwa me sada zumunci ka samu wani abu kana ba wa dangi yanzu na ce miki na Aisha tana sadaka ke kina yi yanzu na ce miki na Zainab tana sadaka ke kina yi na Aisha take cewa manzon Allah yana cewa inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi mafi tsarki da albarkar abin da ɗan adam zai ci a gidansa shine abin da hannunsa ya masa ɗinki aikin hannu ne saƙar hula aikin hannu ne kaza kaza aikin duk wani abu da za a yi na hannu Allah yana sa albarka ciki wallahi wani yaro yake gam yace malam naje China da yawa cikin wasu abubuwa da ake mana oda ana kama na Najeriya mata ne a gidajensu suke yin wannan kaya a China dan China kafuri wanda ba musulmi ba bai ma san addini ba sun koya wa iyalansa da yayan sana'a mu musulmi ga salatin annabi ga zikiri amma muna da mutuwar zuciya wayar ki fa in ta fade ta fashe billahi alazim ba zai iya canja miki ba ko in ya canja miki sai ya miki gori 350 ko da 60 iya adadin kwanakin shekara wai yanzu yau mata gida za ta zo tana bin mai gidanta mai gida ina gajiya to Allah kai ka lafiya Allah ne dawo min da kai lafiya ka yau na ga kana fari kana haske na gode na gode da Allah ka tura min ɗari biyu na data ko duk wannan gaisuwar da ta masa data ɗari biyu wani ya ce malam yanzu fa in na ba wa matata ɗari biyu ɗari biyar fa sai ta kusa durkusawa tana godiya ɗari biyu talauci ya yi wa mata yawa ba hada-hada wata mamijin bai hana ba amma babu basirar a nema yanzu ɗinki ɗinnan na mata a yanzu haka wallahi tallahi teloli mata teloli mata in akwai teloli a cikin ku sun sani layi ake musu me kike ba za ki koya ba ki raba kwanakinki idan mai gidan kira da mata biyu mata uku in ya tafi kwana biyun da zai kwana hudun da zai Allah sa albarka tafi harkar ka nima ina harka ta kina kwana kina dinki abinki yau din nan da safe zan fito a gida ake ce mini ka ba da kudin ɗinki na ce ka maya kudin ɗinki nawa ne dubu takwas na ce yanzu ɗinkin mace ɗaya dubu takwas ta ce ai ya yi wannan mai arha ne ma na ce dubu takwas na gana tara yara yan mata yan muri muri muri muri fit fit fit fit fit wance wance wance ni na ɗauka abin aikin banza ne wai kowace ɗaya dubu takwas na ce wai lallai sai na yi wa'azi na zuga duk mijin da matarsa tela ce ya yi kokari ya san ya zai rika tati kata ko ku rage mana farashi ku rage mana farashi idan an yanzu teloli sun daina karɓa tun kafin azumi fa teloli mata sun daina karɓar ɗinki me yasa ba za ku koya ba yanzu wata niƙabi kawai ta iya tana samun kuɗi wata ta ƙware wajen hijabi duk wani yadi na hijabi ta san inda ake sayar da shi a kasuwa kuma ta iya ɗinka shi shaf ɗan misira ne ɗan saudiya ne ɗan wane ne duk ta iya kaya da ta gan shi a hoto za ta iya ɗinkawa Allah ya hore mata ƙafa da hannu amma yau ana ta rikici da ku akan kuɗin islamiyya wai ya ƙi biya yaushe ma zan saurare ka ina mace in ba kai ba ma zan yi sana'ar da zan rufa kai na asiri Sufyanu Sauri yake cewa ake cewa Sufyanu Sauri ɗaya ne daga cikin manyan manyan malaman hadisi malaman fiqh a duniya ya mutu tun a lokacin sa ya bar dinari 200 dinari 200 kuɗi ne masu yawa a wannan lokacin sai ake cewa mai riwaya wa min aina kana lahu mi'ata dinarin wa huwa zahidul ulama' ina Sufyanu Sauri ya samu dinari 200 alhali yana cikin malamai masu gudun duniya kaji malam Sufyanu Sauri yana cikin malamai masu gudun duniya amma ya mutu ya bar dinari 200 wannan babban kudi ne a wannan lokacin ga gudun duniya me yasa aka ce shi yana da gudun duniya aka raba kallon Sufyanu Sauri shine aka je ɗakin sa aka tarar da filansa ƙasa ya tara ƙasa ƙasa ya yi tubali da shi ya sa yake kwanciya aka ce ina filo mai laushi yake ina wannan ne don in tunatar da kaina kwanciyar ƙabari malam sufiyanu sauri shine wata rana aka ga ya ɗauki hannunsa yana ɓalle itacen rufin ɗakinsa fallon ɗakinsa aka ce ya imam yaya kake ɓare rufin ɗakinka itacen rufin ɗakinka ya ce ya ba zan ɓare ba da na je na yi roƙo ai gwanda in ciri ɗa- rufin ɗakin ɗakina in je na sayar in ciyar da iyalina akan in je na roƙi wani to shi ne ake cewa ya mutu ya bar dinari ɗari biyu aka ce to yaya aka yi ya samu dinari ɗari biyu mutumin da ya rayuwa a cikin irin wannan talauci da da rashi sai almajirin sai ce kana ya ba'u shai a ba'a da shai ma'a a dashe yake yi shi ne kana ya ba'u shai a ma'a shai a ma'a ikhwanihi idan ya dan samu sai ya ba wani abokinsa ajiye kai ma kawo kai ma kawo jam'iyya kenan shi ne adashi shi yake yake tarawa don ya rufa kansa asiri waɗannan su ne malaman duniya waɗanda suke nuna mana a san Allah ya mutu ya ɗan bar abin da zai bar wa iyalinsa manzala ce an tadara waratataka agniya a khairul laka min an tadarahum alatan yatakaffafuna nas ka mutu ka bar iyalinka suna cikin wadata ya kai ustazu ya kai sheikh ya kai malam shi ya fi maka alkhairi inji manzon Allah akan ka bar ƴaƴanka suna talakawa suna roƙon mutane suna bara akwai laifi ne dan mutum ya je ya nemi abin da zai rufa kansa asiri ta haka kuyi sana'a ka ku zauna zaman banza Ubaidullah ibn Musa yace ya ji Sufyan sauri yana cewa almalu fi hadha zamani silahun da ina ma kuna jin larabci Sufyanu Sauri ya ce dukiya a wannan zamani makami ne, ku ji kamar wannan zamani yake rayuwa, kudi a wannan zamani sila makami ne, yana nuna cewa mutum ya je ya nemi makami in yana so ya ci nasarar yaƙi. Maganar mutum ya zauna a banza haka, baya aiki baya sana'a ba koyarwa musulunci ba ne, bara, tumasanci, roƙo, bin 'yan siyasa, ƙaramin murya, ba tamu bace. ba abin da zai sa in mun nema ba za mu samu ba mu je mu yi lokacin karatu mu ba da karatu lokacin neman abinci mu tafi mu nema abinci wani ya mun waya mala yau ba karatu na ce babu kana ina na ce ina gona ta an rena hankali Ibrahim ibn Adham aka tambaye shi aka ce kai ba anta akaramaka Allah yaya kake yace bi khairin ma lam yatahammal mu'nati ghairi yace alhamdulillah muna cin alkhairi matukar dai yau ban rayu wani ne yake daukan nauyi na ba kaji abin da Ibrahim ibn Adham ya faɗa yace komai daidai in na wayi gari ba wanda yake daukan nauyi na malam in kana son wulakanci a rayuwar nan a yau ka wayi gari a ce yau kana karkashin wani sai abin da ya baka shi yasa zai zo ya zage ki ya miki duk abin da zai miki saboda ya san baki da harka ki zama mata irin ta Abdullahi bin Mas'ud yar kasuwa mai sana'a mai ba da mijinta zakka yace ki bani tace ba zan baka ba sai na tambayi annabi ko ya ba da dama wai ba ki san ibnu mas'ud ba ba su ne sahabban ba ba su ne masu riwayar ba to wallahi matarsa mai kuɗi ce har zakka take bayarwa da haka muna so nan gaba duk matar da muka koya mata wannan sana'a ta koyi wannan jaka ta koyi wannan ɗinki mu ji ana aikowa daga sa'ad suto daga jifatu suto a ce ana zuwa mai dila ana neman irin ki. wallahi yau na tabo da shawarwari da yawa akan sana'a amma ba lokaci malamin nan ne tun da zai ke ta hararata na san yana da damuwa a cikin zuciyarsa wallahi malam na taho da tsarin gyara daddawa daddawa dai ka san daddawa ai yau daddawa kadai idan kika ce zaki gyara ta ki tsara ta kina sa ta a leda kika sa aka miki stika kika sa aka miki kwali duk ba wani abu ne mai tsada ba wallahi za a siya zoborodo din nan in kika gyara shi kika sa sikan ki za a saya aya da kike gani in kika yi mai kyau kika sa ta a leda kika liƙe a sa so za a saya kayan sana'a gashi nan dubu da ɗari da mata za su yamma suna kwance ina da maganganu masu yawa zan rufe muku da cewa ga misalin wasu annabawa da ba su zauna haka ba yanzu wannan ba koy- ba koyan ba koyan dinki aka yi ba ai wannan dinki ne ko dan Allah za ku iya irga adadin yara yan Nazareth school a Kano kuma dan Allah za ki iya irga adadin yarinya budurwa da ke sa wannan to sau da yawa fa yara yan mata da wannan fa suke cin suke cin abu duk budurwa in kin ga budurwa sai kin ga wannan a bayanta tana ya kakal ya kakal ya kakal ko ba ka bane ba wannan jakar a gurin yan mata kin ganta nan kuma ba ko sisi a ciki sai a zuba mata tsumo kana da wannan kannanta sai tana tafiya da shi ka a kyace wani abu ne a ciki amma yanzu akan wannan mace sai ta je ta ce wannan dubu dubu shida dubu uku dubu kaza za ki iya irgawa yanzu macen da take koyan wannan abin ta iya wannan dan Allah mijinta ya zo mata wulakanci akan kuɗin magi ɗari biyun banza na ɗari biyun shirme wallahi kakka bani ina wannan zan zo ina jiran wai wai ina ma karamo wai wai wai mace wai za ta je kitso mai gida wallahi tallahi ɗari ukun kitso baka bani ba ya zage ki ya zagi kakarki akan ɗari uku kina shirme to annabi idris annabi idris tela ne me nace annabi idris tela ne tela yana zama yana ɗinkin tela a riwaya aka ce kana ya sumu wa kana yusalli wa kana khayyadan ya tasaddaqu bi kasbihi annabi idris yana sallah yana azumin nafila sannan kuma ya je ya ɗauki kekensa na ɗinki ko ya ɗauki abin ɗinkinsa ya je ya kai kasuwa ya sayar kuma ya sadaka da abin da ya samu a ɗinki annabi idris ina ji a cikin qur'ani ai Allah ya annabi idris ya ambaci idris ko annabi zakariya abu huraira ya ruwaito hadisi yace kana zakariya najjaran yace manzon Allah ya gaya mana annabi zakariya kafinta ne yana teburi yana kaza yana kaza akwai wani ustazin da zai zo ya zauna a masallaci yana kwana yana zikiri bai fita sana'a ba annabi luqman alayhi salatu wassalam sa'id ibn al-musayyib yana cewa anna luqmana kana khayyatan annabi luqman tela ne ha annabi idris tela luqman tela zakariya kafinta annabi dawuda mageri mageri kun san magera ko Allah ce wa alanna lahul hadid animal sabiqatin wa qaddir fi sirri wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir annabi isa likita ne likitanci ya karanta yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyi al mauta bi idnillah koya yayi yake bada magani annabi isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi kiwo da sunan sana'a ya je ya kasa kasuwa ya kasa kaya a ƙasar sham ya siya ya sayar annabi sayyidina abubakar dan kasuwa ne yadi tsummo kara yake sayarwa yadi kin san kasuwar kantin kwari to irin kasuwar sayyidina abubakar kenan sayyidina umar dan kasuwa ne kuma manomi yana da shago a kasuwa a madina yana kasa kaya yana sayarwa waɗannan kan ba su ne masu imanin ba ba su ne masu da'awar ba ba su ne masu addinin ba haka kuma yana zuwa gona sayyidina usman ɗan kasuwa ne da yake sayan kaya daga ƙasar waje shigo da shi madina laftu laftu laftu na raƙuma mai kuɗi ne abubakar duk sabon annabi ba wanda ya kai shi kuɗi sayyidina usman mai kudi ne na inna naha kasuwa yake zuwa waɗannan su ne number one ɗin annabi ali bin abi talib saboda neman na kansa ya je yayi dako na so in kawo muku tarihin wasu mata yan kasuwa wanda suka yi sana'a suka kawo kuɗi kuma suka taimaki da'awa kuma suka taimaki rayuwarsu amma babu lokaci ina muku murna waɗannan mata da kuka zo ka koyi wannan sana'a a wannan masallaci na al'ansar na mai dile Allah sa albarka kuma Allah sa gobe jibi a gayyato mu a ce unguwar mai dile ta canja saboda sana'o'i mu ta jin ƙanshin ƙosai yanzu ki duba malam ka duba malam abun bakin ciki malam mata sun daina ƙosai da ina yaro wallahi malam duk gidan makota ɗaya biyu ana sayan kosai da safe malam kwanan nan na ciyo ta gurasa a gida na yi azumi aka kawo min ita na tambayi iyali na ce wannan gurasa daga ina sai ta ce ni na yi na ce yanzu kin iya wannan baki gaya min ba na je jakarar na sayo miki tanderu kike mana a gurin da muke samu duk sana'o'i da ake na gida mata sun daina yi kuna nan kuna zaune kuna jiran namijin wannan zamani ya baki ba zai baki ba kuma in ya samu kuɗin sai zai ƙara miki kishiya aikin su kenan yana samu sai kishiya ni haushin da mazan wannan zamani suke bani kenan ana cikin wani yanayi sai gara aure aikin